الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي biyu ga watan jumada al'akhira jiran na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 23 watan 11 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na misbahun rawi lafar babban malami al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shi da darasi da ashirin da takwas domin fara bayani akan al-mu'talafu wal-mukhtalaf a wani nau'in hadisi da ake samu dangane da sunayen marwaita da za a samu wato za mu ga a rubutu wato abu ɗaya ake rubutawa amma wajen lafazi wajen furta sunayen kuma za ka ga akwai bambanci to wannan yana da matukar amfani musamman ga ɗalibi saboda kada ka ɗora sunan wani akan na wani daga zara kasancewa wani shine wani to kaga shi kenan koda kaga wani wanda ya kama da shi ta fuskar rubutu to ba za ka samu ishkali ba wajen tantance su da kuma furta su shi yasa za mu ga malam ya yi baitoci masu yawa a kai yana ta ba da misalai to inda za mu tashi za mu tashi inda malam yake cewa ma fi sahihaini biya ya saru illabna basharin waja sayyaru بالكسر بشر غالبا فمؤجم أهمل لدى أربعة ثم اضمم ابن سعيد وابن بصر المازني وابن عبيد الله وابن مهجني بشيرنا اللبن يسار كبري مع ابن كعب فيهما فصجري وفي ابن جابر أتى يسير بياء وابن عمرو الأسير جم يزيد صقر بريد ابن أبي بردة جلبريد زياد البراء أب الآلية ومعشر يوسف ومعشر يوسف جيم جارية ومعشر يوسف جيم جارية لابن قدامة ووالد اليزيد غيرهما حارثة بلا مزيد جم جرير في ابن عثمان وفي ابن الحسين الحاء والزاي يفي هدير بالدال أبو عمران والد زيد في المجازي بانا جم خراش أي بكسر المؤجم وفي أبي الربعي أهمل وعلم جم حسين أي بضم الحاء وفتح صاد أهملا وجاء فتح أبي حصين أي عثمان حضين بالضاد أبو ساسانة وجم حازم وفي ابن خازم أبي معاو أبي معاوية خا abi mu'awiyata kha'ani ijimi وجم حيان وفي ابن منكذ وابن هلال فافتحا ووهد والكسر والتوحيد في ابن الأرقة وابن عطية وموسى حقق إيه بحقق بحقق والشيخ عبد الله رحمه الله تعالى أو أن بيتوتي لمنك كرنته zai bayani akan rijalu ko sunayen rijalu da suka zo fi sahihul bukhari wa muslim da ma hatta al-muwatta ya ware wa'annan littattafai don ya yi bayani akan mazajen da suke ciki na hadisi marwaita saboda yadda ake yawan ta'ammuli da su mafi yawa hadisan da ake amfani da su wajen aiki za ka ga mafi yawa hadisan wato shi al'imam bukhari ne ya kawo a sahihu nasa da al'imam muslim da kuma al'imam malik a littafinsa al-muwatta to shi yasa zai ba da misalai na ainihin wasu daga cikin sunaye waɗanda yake sun haɗu wajen rubutawa amma kuma wajen furtawa kuma daban-daban ne daban-daban ne ba mataki ɗaya ba ne to shi ne ya ce mafi sahihaini abin da ya zo cikin sahihul bukhari da muslim biya uh, saboda wazani ko mafi sahihai ne biya ya saru yaɗin sai ya an mata shadda kenan mafi sahihai ne biya ya saru abin da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim na sunan ya saru to akan faɗe shi da harafin ya a farko sai a ce ya saru duk inda ka ga wannan suna a cikin ko shi sahihul bukhari ko muslim to ka faɗe shi da harafin ya'un sai ka ce ya saru a lokacin da ka karanta isnadi sai ka ga sunan ya zo yawon ɗin kuma sai ka yi mata fataha sai sinin ita ma da fataha amma ba da shadda ba sai madda alif sai ra'un a ƙarshe ya saru e to wannan yana da yawa a cikin fisahi hainihin da ya ambata to wanda kawai ba za a faɗa da ya ba shi ne wani malami daga cikin malaman shi al'imamul bukhari shi ne istisna'in sai ce illabna basharin banda ibnu bashar eh banda ibnu bashar shi ne muhammad ibnu basharin shi shaikhul bukhari ne malamin al'imamul bukhari ne to shi ka akan faɗe shi da harafin ba'un da fataha sai kuma shinun mushaddada basharu e kaga da bambancin fada da yasaru da kuma basharu e amma dai yasaru din shine yafi yawa to shi yasa aka ce in banda muhammad ibnu bashar to duk inda ka ga wannan kalma to ya saro za ka karanta abin nufi kora baka ga an yi ɗigagga ba kora baka ga an yi wasali ba kawai ka ce ya saro waja haka kuma sunan sayyaru ya zo a cikin asahi hainidin a da sinun sai kuma ya'un mushaddada sayyaru eh sayyaru shine ibnu abi sayyarin abul hakam kenan alwasiti eh akwai kuma sayyar a wannan albasari arrayyahi to su ma dai duk sun zo a cikin as-sahihai ne din kare kenan mun samu sunaye guda uku masu kama da juna mun samu yasaru wanda shi ya fi yawa sannan akwai basharu muhammad ibn bashar za ka ga imam bukhari yana yawan kawo hadisi daga gare shi don malaminsa ne sannan akwai sayyaru ita kuma ya undin mushaddada ce mushaddada ce ana mata shadda to shine yace bil kasri kuma lafazin ya zo da yi wa harafin farko kasara na bishirun ba ɗin nan sai kai mata kasara galiban to wannan shine yafi rinjaye a cikin sahihul bukhari da wato muslim famu ujami bayan kai mata kasara sannan kuma sai kai mata digo eh sai ka ce bishirun kenan a bayan kai mata kasara afuwan sinun din sai kai mata digagga shine famu ujami tunda kaga shi ya saro da aka ambata da sayyaru to duka sinin din muhammala ce to amma ga sunan bishiru to bawon din bilkasri ita kuma shinun to shine famu ujami takan zo da digagga to galiba wannan shi ya fi yawa fi sahihil bukhari duk wani suna da ya kama da wannan to yadda aka yi sa a haka ya fi yawan zuwa ya fi yawan zuwa in banda sunaye guda hudu da zai ambata to amma dai duk sauran bishir bishir bishir ne za ka ji al'imamul bukhari yana kawowa ko kuma shi al'imamun muslim to shi ne ya ce ahamil amman kai ka kawo shi tare da ihimali ma'ana ka ambace shi tare da cire ɗigaggan shinun shi ake kira da al'ihimal kishiyar al'ijam tun da can ya ce famu ujami to shi da ya ce ka yi ihimali ga ainihin shinun ɗin sai ka mai da ita sinun sai ka cire waɗannan ɗigaggan lada arba'atin gun marwaita guda hudu sun madumumi sannan harafin farko sai kai masa damma shine ba'un sai ka ce busrun ibnu sa'idin shine farko busrun ibnu sa'idin an gane almadani sannan akwai busur ibnu abi busur kuma almazini shine ya ambata wabunu busuril mazini shine na biyu sana akwai busur a na uku ɗinsu shi kuma ibnu ubaidillah shine ya ce wabunu ubaidillahi da ɗan ubaidillahi shi ma ana kiransa da busur sai na hudu wabunu mihijani to sai busur ibnu mihjan a wannan guda hudu su kadai ne suka zo tare da ainihin sinun da kuma yi wa ba'un domma amma in ba hudu din nan ba to duka za ka ga bishiru ne e in ba su ba to duk inda ka ga wannan kalma za ka karanta sunan rawi din da bishiru eh wannan galiban shine jayi amma su wayannan guda hudu to su kadai ne suka zo tare da ihimali ga shinun da kuma iwa ba'un domma to duka sunaye ne na rijalu sai ce bashiran illabna yasarin kabbiri kabbiri ka faɗe shi da siga wadda ba ta tasgiri ba shine ma'anan kabbiri ba ana nufin kai kabbara ba kabbiri bashiran ka furta lafazin bashiran wato ba tare da siga ta tasgiri ba ta kankantawa ma'ana kaka ce bushairu e, tunda bushairu musaggarun ne daga bashiru bashiru shi ake yi wa tasgiri sai a ce bushairu sai ce in banda sunaye guda biyu to su kaɗai ne ba za ka faɗe su da bashiru ba shi ne ce illabna ya sarin banda ɗan ya saru shi ne bushairu ibnu ya sarin ma'abni ka'abin tare da bushairu ibnu ka'abin to fihe masu su biyu ɗin nan da aka ambata fasagiri suka ambace su tare da tasgiri amma in ba su ba to duka rijalu za ka ga bashiru bashiru bashiru za ka gani fi sahihul bukhari da kuma shi muslim din da ma hal almuwatta da ma har shi almuwatta ta al'imamu malik rahmatullahi alal jami wa fi bin jabirin haka kuma ya zo wato ga ɗan jabiru shine yusairu yusairu ya zo ata ya zo ana jingina shi cewa shi ɗan jabir ne aga yusairu da yi wa ya'un damma da kuma yin fataha ga sinu yusairu shi ma sunan rawi ne akan kira shi da duk da shi akwai saɓani dangane da mahaifinsa da kuma sunan nasa wasu malamai suka ce a yusairu ibn jabir sunansa jabir ne shi ne ya fara ambata shi ne ce biya sai ka ambace shi da ya shi ba saboda wazani biya ba biya ba biya ka ambace shi da harafin yawon abu bin amrin wasu kuma malamai suka ce a'a yusairu ibn amrin ne shine kauli na biyu ba dan jabir bane ba dan jabir bane eh dan amru ne al usairu ba wal usairu wannan wawan babu ta al usairu wani kaulin kuma an ce sunansa usairu kenan usairu ibnu jabirin ko usairu ibnu amrin eh shi akwai sabani game da sunansa wasu ce yusairu wasu ce a hamza ce usairu ake cewa game da mahaifinsa wasu ce jabir ne mahaifinsa wasu kuma suka ce amru ne to shi ma dai ya zo fi sahihaini jamma yazidun to sunan yazidu ya yawaita fi sahihaini za ka yi ta ganinsa yazidu yazidu yazidu sai ce amma saggaru malaman sun yi tasgirin boraidu wato sun yi tasgirin boraidu daga baridu akwai suna baridu akwai suna boraidu to shi boraidu din tasgiri ne na baridu duk sunaye ne ai shi buraidu din nan ibnu abi burdata sunansa kenan buraidu ibnu abi burdata buraidu dan abi burda jal baridu kuma baridu din ma ya zo ba tare da tasiri ba eh buraidu ya zo albaridu shi ma ya zo amma dai wanne ya fi yawa na farkon buraidu shi wanda ake yi wa tasgiri abin nan wannan na farkon yazidu nake son na ce e yazidu din shi ya fi yawa wanda yake farawa da ya'un sai zayu amma shi buraidu na tasgirin ko kuma baridu na asalin to su ba su da ba su kai na farkon yawa ba yazidu ya fi yawa ya fi yawa a isnadi ya fi yawa a isnadi an gane? to sai sunan albarra'u muna da albarra'u muna da kuma albara'u eh kowanne akwai akwai albarra'u akwai kuma albara'u don karka je albara'u ka ce albarra'u ko albarra'u ka ce albara'u ka yi tafifin ra'un a gane? to su ne shi zai faɗa to shi ne yake cewa ziyadun haka sunan ziyadu ya zo wanda ya shahara da albarra'u su su biyu ne su su biyu ne an gane waɗanda za ka yi wa ra'un ɗin shadda albarra'u eh to shi na farkon sunansa ziyadu kuma ana kiransa da albarra'u din ana masa kuniya da abul aliyati eh abul aliyati sannan akwai abu ma'asharin akwai abu ma'asharin shi kuma sunansa yusuf shi yusuf sinun din ana musallasa ce za ka iya cewa yusufu za ka iya cewa yusafu za ka iya cewa yusufu duk wannan ya inganta ana faɗa to sunansa shi abu ma'asharin ɗin nan yusufu to shi ma ana kiransa da albarra'u albarra'u albarra'u an gane yawwa to sauran duka wato albara'u ne ba tare da yin shadda ga ra'un ba amma su su biyu ra'un ɗin to shadda za ka yi mata eh ko shi abul aliya ko shi abu ma'asharin ko shi eh to shi wannan ai sahabi ne mm shi ma kaga tahfifi ake masa ai albara'u ake cewa ba albarra'u ba albara'u ibnu azib eh duk wanda ba biyun nan ba to ra'un ɗin tahfifi za ka yi ka'ida ya baka yi ba sai ka wahala kanka ba eh duk wanda ba biyun nan ba ko dai abul aliya ko shi abu ma ashari su kadai ne za ka yi wa ra'un din su shadda a ce albarra'u eh to sauran kuma sai ka sai ka yi tafifi eh to su sun zo fi sahihai ne da haka eh kenan kaga masu tafifin ra'un su suka fi yawa to jimu jariya jimun ta farkon sunan jariya jariya rawi ne sunansa jariyatu ibnu kudama eh jariyatu ibnu kudama namiji ne ba mace ba ne to waye eh, wannan na farko kenan haka wa walidul yazidi shi ma mahaifin yazidu ana kiransa da jariyatu kina yazidu ibnu jariya shi kuma haka ake kira shi mahaifinsa ne jariya din eh to su su biyu aka samu su kuma fi sahihaini to gairuhu ma duk wanda ba su ba to harisatun ne eh ha'un ne ba jimin ba a farko duk wanda ba biyun nan ba to in ka ɗauko sahihul bukhari sahihul muslim to zaka ga harisatu harisatu harisatu ne su kuma su suka fi yawa waɗancan su kuma su biyu su kaɗai suka zo jariyatu an gane da wancan mai mahaifi jariya da shi wannan kuma da sunansa jariya bila mazidi kuma ba wani ƙari abinda muka gaya maka haka yake babu wani ƙari to kaga wannan yana nuna maka cewan malamai da cewa kuma suna karatu da gaske eh tunda a ce abi waɗannan littattafai daki daki daki daki a gane kowa har a iya tattance kaza akwai kaza babu shi to wannan kaga ai yana nuna an yi karatu da gaske eh to mu yanzu ba ma wannan ake bukata gare mu ba mafi yawa mu mu ma fahimta eh mu ma fahimci abin da aka rubuta din to ya buwaya eh to a tsaya ma a karantar da mutane abin da littattafan suka kunsa to ya buwaya wani littafin ma bai iya siyi balle ya nemi malami ya je ya koya masa ana ana cikin musiba wallahi bala shi yasa za ka gaba yadda za a yi ilimin ka ce za ka wai kwatanta shi da na magabata babu daga shi bayani ɗaya ake amma wani sai ya ji bayanin kamar da wahala to su ke na wace irin wahala sun kai kamin su gano abin har su rubuta sai ka kiyasta in ka yanzu an kawo ma bayanin ɗaya ne kake jin da ɗan nauyi to su hanyar da sun kafi sun ka kalele ce abin nan fa a ce ɗaya baka sahihul bukhari ka bibiye shi ka sauke shi ka fito da wasu abubuwa ya ba ƙaramin aiki ba ne babban aiki ne to wale a ce ko da ya rawi sai an bi diddigi ya haƙiƙanin sunansa yake ya ake zaɓinsa don kar a samu kuskure don kar a samu kuskure to shi yasa ake yin wannan su Allah ya saka musu da alkhairi mun kawai shiriri ta kawai muke yi jamma jarirun haka sunan jariru ya yawaita aika sura ya yawaita fi bini usmana ga ainihin ibn Usman wato shine jariru ibn Usman wa fi bin al-Husaini haka akwai jariru shima ibn al-Husaini ibn al-Husaini an gane yawa to wannan suna da yawa mm, suna da suna da yawa sosai sosai cikin uh, shi sahihul bukhari din to banda su sai ce alha'u bin raf'i wazzayu harafin ha'u da harafin zayu ya fi shi ma suna ya zo da waɗannan haruffa madadin ka ce jariru sai ka canza jimin zuwa ha sai ka ce hari ra'un ta ƙarshe sai ka mai da ita zayun sai ka ce harizun to shi ma an samu an samu jariru an samu harizo shi ma sunan rawi ne sai kawo halaye to wannan shi ne to shi ne alha'u ka canza harafin farko shi ne jimin sai ka mai da shi ha wazzayu ka canza harafin ƙarshe na ra'un sai ka mai da shi za sai ya koma harizun to shi ma akwai harizu fi sahihil bukhari wa muslim da Allah ya taimake ka ka tattance wayannan duk sanda zaka zo karatu sahihil bukhari ba zaka sha wahala ba hatta wajen dirasa ta isnadi hudairu haka an samu sunan hudairu biddali da dalun bayan ha eh aka ɗauke ra'un sai aka kawo dalon ra'un ta farko can ga jariru ko harizu to sai aka ce hudai ru kaga nan kenan ra'un ta farko aka canza to shi ma ya zo waye hudairu shine abu imrana mahaifin imrana eh mahaifin imrana haka nan walidu zaidin akwai hudairu shi ma mahaifin zaidu shi ma akan ce zaidu ibn hudairin kamar yadda za a ce imranu ibn hudairin wancan na farko to malam sai ya baka likit in kana son ganin wannan isnadi fil magazi bana ai bana sunan nasu ya bayyana fil magazi a kitabul magazi in ka duba sahihul bukhari eh to zaka zaka ga wayannan sunan kaga na an baka likit eh an sawake ma hanya eh mu sunayen nan duk ba mu ba mu amfani da su ko sai wasu daga cikin kasashen larabawa to har yanzu zaka ga su suna amfani da sashinsu tunda duk sunayen na larabci ne jamma khirashun sunan khirashu shi ma ya yawaita a fi sahihaini za ka yi ta ganin shi shi ma in kana buɗe sahihul bukhari da muslim za ka yi ta ganin khirashu khirashu da za a baka a sami aka ce ka fito da wuraren da khirashu ya zo za ka samu hadisai da yawa ai bi kasril mu'jami ina nufin da yi wa wato shi wannan ha wannan ha'un din mai ɗigo sai ka yi masa kasara sai ka ce khi e khirashun wafi abin rubi'i wafi abin rubi'i haka kuma ya zo a sunan abin rubi'i e ana masa kuniya da abin rubi'i kuma ana kiransa da khirashu din aga su biyu ne wasu kuma sun ce a mutum ɗaya ne to ahamil sai ce haka kuma ka yi ihimali ka yi ihimali wafi abin rubi'i wato ga abin rubi'i shi kuma ahamil ka yi ihimali ma'ana sai ka goge digon sai zamo shi wancan firashu wato mutum ɗaya ne kenan waɗanda suka ce mutum ɗaya ne da akwai saɓani shi kuma abin rubi'i aka ce ba khirashu ake cewa ba ihimali za a yi sai a kawo ha'un sai a ce khirashun madadin khirashun wancan khirashun wannan kuma khirashun abin rubi'i wa alami to ka san wannan bayanin da ake maka e, kenan khirashu ɗin a shi ne yake da yawa shi yake da yawa ba mutum ɗaya ba ne shi yake da yawa shi wanda ake yi wa ihimali wanda za ka cire ɗigon to shi ne aka samu mutum ɗaya shi hirashu ɗin e, amma shi hirashu yana da yawa e, to mara ɗigon shi ne mutum ɗaya to shi ne wasu ke cewa a'a sun kai biyu amma dai mafi yawan malamai mutum ɗaya suke ambata shine shi wannan abin rubi'i ɗin da ya ambata to sai ce jamma husainun haka sunan husainu ya yawaita shi ma bidon milha'i tare da yawa harafin farko bamma shine alha alha'u wa fathi sadin da kuma yi ma sadun fataha uhumela waɗanda aka cire musu ɗigagga da sadun ɗin da ha'un ɗin duka akan ambace su da ihimali sai a ce husainu e, ba hu ba kuma ba bu ba e, ba hudainu ba kuma ba husainu ba a ihimali za a yi amma fa waja'i fatuhu abi hasinin waja'i ya zo fatahu abi hasini yin fataha ga abu hasini shi kuma ha'un ɗin sai kai mata fataha eh can kuma kaga kai mata damma kai tasgirinsa tunda husainu tasgiri ne na hasinu eh hasinu to akwai abu hasini ka yi wa ha'un fataha sai ka yi wa sadun kasara waye abu hasini sai ce ai usmanu shine usmanu haka nan hadinu biddadi shi ma ya zo abu sasana mahaifin sasana e, akwai hadinu bidda kenan ko e, fataha ga ha'un sai dadun da kuma ainihin kasara wajamma hazimun haka hazimun shi ma ya yawaita fi sahihaini eh yana da yawa yana da yawa sosai sosai wafi bini khazimi haka nan ya zo wato ibnu khazimi da yi wa wato harafin farko wato ijami kenan ha can kuma kaga an ce hazimu e to akwai kuma khazimu biyu ne to waye shi sai ce maka abi muawiyata mahaifin muawiya ne e kha'a ni'jimi wannan kha'un din sai ka sa mata digo sai ka sa mata digo sai ka ce khazimu abu muawiyata to shi ma ya zo fi sahihaini wajen mahayyanun hayyanu yana da yawa shi ma fi sahihaini yana da yawa za ka yi ta ganin sunan hayyanu an hayyana an hayyana da yawa harafin farko ha'un fataha sai ya umu shaddada wafi bini munkizi ya zo ga sunan ibnu munkizi da kuma wabini hilalin da ɗan hilalu to su su biyun nan faftahan sai ka yi fataha ga harafin farko ma'ana ka bar shi yadda yake wa wahidi ita kuma yawon ɗin sai ka ɗayanta ta sai ka mai da ita ba'un sai ka ce habbanun eh wato habbanu ibnu munkizin da habbanu ibnu hilalin to su ma an same su su biyu amma hayyanu ɗin shi ya fi yawa mai ya'un to amma kuma an samu mai ba'un habbanu eh mutum biyu ibnu munqidhin da ibnu hilali shine yace faftahan kaiwa ha'un din fataha wa wahidi sannan ya'un din kuma ka wahada ta kamar ka cire digon ɗayan ka bar ɗayan sai ta koma ba'un na uku wal kasru an samu yin kasara ga harafin farko tunda can duka ha-ha ake cewa da hayyanu ɗin da habbanu to an samu kuma hi wattauhidu da kuma ɗayanta ya'un a maishe ta ba'un an gane sai a ce hibbanu hibbanu bibinil ariƙa ya zo ga ɗan ana jingina shi ga ariƙa wato hibbanu ibnul ariƙa hibbanu ibn al'ariƙati haka wa bin atiyatin haka akwai hibbanu ibn atiyatin eh hibbanu ibn atiyatin biyu kenan wa musa haka akwai hibbanu shi ma ibn musa haƙƙiƙa mala ya ce to ka haƙiƙance wannan bayani da nake maka in ba haka ba za ka faɗa rami in ba ka yi ta hakiki ba da abin da aka faɗa to ka tsaya ka tantance to nan za mu kwana insha Allah an dawo sai a tashi jamma habibun wa hubaibu ibnu adi eh to suna dai zai ta kawowa don suna da yawa to duk wannan suna cikin kason al-mu'talafu wal-mukhtalafu idan a rubutawa za ka ga abu ɗaya ne to amma wajen furtawan ne za a bambanta eh wannan hayyanu habbanu hibbanu duk da iri ɗaya ke rubuta amma kaga daban-daban ne to haka malaman hadisi suke ta ta hakiki saboda ba a son a faɗi sunan rawi ba daidai ba ko kuma a faɗi sunan rawi da sunan da ba nasa ba to shi yasa ake wannan bayani don kar a samu kuskure su karan kansu ɗin don a kiyaye darajarsu ba tare da an musu ƙarya ba tunda idan hayyanu shine ya roci hadisi amma da ka zo faɗa sai ka ce habbanu to kaga habbanu ɗin ka yi masa ƙarya ka zalunce shi to su ma ɗin dan a kiyaye su shi yasa ake bin wannan amma duka dai gaya ɗin shine a kiyaye maganar annabi sallallahu alaihi wasallam eh to kaga wanda zai yi inkarin hadisai kamata a ce ya karanci wannan ilimi eh sai ya san wai yaya ma ake bi ma a tattance hadisi shi bai ma sani ba kawai zuwa ɗaya kasuwa ya ga sahihul bukhari ya sayo shi al-imamul bukhari ya aka ya rubuta hadisin bai sani ba eh da ya karanci wannan to ba yadda za a iya ce wai hadisai karya ne babu saboda ba wai haka kawai suka zauna ɗaya suka ce wani ya ce wani ya ce ba ƙa'idodi ne aka aza wadun durewa ya ta saba wannan ƙa'ida sai ka ga an yi raddinta ba za a karɓe ta ba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله